محنقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد جماعة السلام عليكم barkan da safiya cikin wannan shiri na hikimar musulunci shiri mai tarin albarka kuma a yau za mu tashi akan shiri na talatin da hudu to kamar yadda aka saba gani tare da jagoran shirin Sheikh Sharif Ibrahim Sani akram kallah barka da samu da saduwa to muna nan dai akan bayanin Allah gidan dadi haka ne أنا جدا ذاتي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وخاتم النبيين وسيد الأولين والآخرين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأئمة المجاهدين أيها المسلمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أكرمك الله آه، a bisa gaskiya makon da ya wuce muna magana ne kan aljanna ba mu gama ba lokaci ya yi irin halin nan nasa Na ƙarewa.
muka- na ƙarewa Eh.
mun dakata- mun dakatar da abin nan bayani manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama bai bar komai na bayanin aljanna ba ya bayyana mana duk abin da yake cikin aljanna kuma ya nuna mana ita aljanna in faɗi ne take magana tana da faɗi in yawa ne kace magana to tana da yawa in yalwa ne na ni'imomin da suke cikinta to da kwai yalwa duk wani abu da hankali zai kama da abin da hankali ba zai kama ba don akwai su suna cikin aljanna kuma waɗanda za su dace da wato ɗan adam za su dace da manufofinsa duk abin da yake tunanin ya samu a nan duniya kuma wata- watakila wata rana ba ya samu ɗin nan a can ba makawa yana samu duk lokacin da ya tuna da shi to wata rana sayyidina abu hurairata radiyallahu anhu ya tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama game da aljanna yake ya manzo Allah ka bamu labarin aljanna mana bayana mana ya ginin ta yake yake masa abu hurairata aljanna gininta tubali azurfa tubali zinariya abin da ake damawa ana gini da shi kamar tsinin kuma sun ci da yake yawwa almiski sai dai kanshi ne na almiski da launi kala na almiski sai dai kanshin kuma ya fi duk abin da kake kwan- kwatantawa yana kamawa amma dai zahirin ki za a ce almiski hakanan kuma yashinta ka- kafin yashi irin wato fulo ɗinta yadda aka yi shi an yi shi ne da zumurrudi da zabarjat da yakutu duwatsu masu daraja daraja kamar su diamond da sauransu da sh- da waɗannan ne aka yi fulo sai dai na can suna ne ya haɗa su da na duniya sun fi na duniya kyau sun fi kuma quality da wannan aka yi ta sannan kuma yashi ma gabaki ɗayanta za'afaran ne garin da ake takawa ana abun nan kuma duk minti guda sai da sai an canza mata wato kala da ƙanshi da kyau kowane lokaci gidan gidan sai ka ga yana canzawa shi kadai ya canza kama ya dace da abin duk abin da aka gani kuma za a ce kai wannan ba taba ganin irinsa ba sai an jima kuma a a zo da wani wanda yake ba taba kuma ganin irin shi ba kuma har abada wannan abu haka yake to kuma wato ra- m- m- mafi ƙarancin mutane a cikin aljanna mafi wato mutumin da yake shine darajarsa ta san can kasan ƙasa banda manyan banda manyan mutane eh sai na Musa alaihi salam ji manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yace Musa ya tambayi ubangiji yace ya ubangiji wane ne cikin bayan ka shine na karshen wato mazauna cikin aljanna ina so in ga abin da ka bashi haka yace da kai wani ne wanda ya aka zo da shi can ƙarshe yanda aka yi manzo Allah sai ya bada bayani wal shimfiɗa yadda zamu gane abin yace mutane da aka tada su da kaburansu dama farko abin da za a yi za a kai su filin hisabi to ma'abota aljanna dama an shirya musu ababayen hawa wa'anda idan sun hausu za su tashi da su wa'annan ababayen hawa su kansu saurinsu ya bambanta haskensu kuma ya bambanta wasu ababayen hawa da fuka-fukai saurinsu kamar kifta ido kifta ido sun kai inda za a ko walƙiya ko wal to na, na bayansu kamar walƙiya kifta ido su ne na farko sannan walƙiya sannan kuma wa'anda ana kwatanta su da kamar taurari wanda yake tashi daga wani wuri yana kaɗa ta nan wasu kuma suna kamar iska mai tsananin kaɗawa irin iskan nan in ta kaɗa duniya za a ce za ta rushe gidaje za ta yawwa mai tafiya wajen kilomita ɗari biyu da yawwa to irin wannan wasu kuma ta- kamar tafiya irin dai na wato dawakai irin kuma na mutane masu gudu irin na mutane masu tafiya har a zo kan waɗanda suke rafe da sauransu to yace na uta kuma dama babu batun hawa za a koro su bisa kafa za su za a koro su bisa kafa din nan a su su faɗi su tashi suna rafe wasu suna kaza har dai a je a zubar da su inda za a zubar da su mutanen aljanna kowa yana da haskensa wani hasken shi kamar wato rana wani hasken shi kamar wata wani hasken shi kamar taurari wani hasken shi kamar wato haske wanda zai haskaka wa mutum yake tsawon shi kamar dabiniya wani kuma hasken shi daidai da tsawon shi wani hasken shi daidai da yatsan shi babba din na ƙasa akan haka suke tafiya shi wannan na ƙarshe mai ha- ƙaramin haske din nan in ya haskaka mishi ya fara taku daya in ya rufe ya tsaya haka yake har ya kai aljanna idan ya je can kusa da aljanna shine na ƙarshe wanda za a tambaye shi ubangiji tambaye shi wannan shi kenan sai sai alhamdulillah na kubuta daga wannan kuta Allah lokacin da ina tahiya uta tana ƙasa da ni nan warinta ya- ya ya buga ni nan kuma zafinta ya kaɗa ni wato na rasa abin da zan yi na zo na alhamdulillah ishe ni wannan to ana nan sai a- a- a- a buɗe masa kaɗan ya ga yadda mutanen aljanna suke cikin shagali na daɗi da da- da lafiya komai ya ishe su sai a ce masa kana so me kake so ya ce, ubangiji da kafiya ni ciki wannan warinta har yanzu yana bi ni wata wutar har yanzu zafinta da warinta yana yana bi ni ya ishe ni ina so ka tura ni gaba kaɗan ya ubangiji to sai a sa shi gaba a sa shi ciki in ya shiga ciki sai a tambaye shi me kake so ne sai ubangiji ai ai haka Ai mun komai.
din ya ishe ni ai mun komai ya ce masa yanzu in na baka kamar abin da na shirya na sarauta ga dukkan sarakuna a duniya tun farkon duniya har ranar tashinsa in na tara wannan abu duka da gidajensu da abin da suka mallaka da bayinsu da abubuwansu duk na baka ya ishe ka ya ubangiji kai ne fa ubangiji ka ka ka yi ba adadin ka yi min izgili ya ya kenan ubangiji ina zan samu wannan yace a ina baka ta isa ya ishe ka yace ya ishe ni mana ya ubangiji yace to na baka shi na ƙara maka kuma irinsa sau irinsa irinsa irinsa sau uku ya ishe ka yace ya ubangiji ya ishe ni can ƙarshe ce masa to na baka shi na ƙara maka kuma kuma irinsa sau goma wannan na kai duk daɗin duniyar nan da daɗin ake duniyar nan da aka yi aka haɗa mu To na da- ƙarshe fa.
da- to da aka zo da shi gaban gidan shi ya ga gida ya ga alama yake da haskuna abubuwa da ga sai ya fara sujada na ce to wannan ko na ga ubangiji na ne aka ce masa ai wannan shine bene da Allah ya shirya maka gida da Allah ya shirya maka palace palace naka kenan ba wai ka ga ai ubangiji bane ce to abun mamaki yana tafiya sai ya ga wani babban mutum gashi nan bai shi ba ba mala'ika ba ba wani abu na amma gashi nan akwai ubba sai ya tattara kaya yana so yi mishi sujada a ce ya ce to wannan kuma mala'ika ne ko wane ne ne wanda Allah ya nuna mishi Eh, saboda aka ce masa ai wannan shine babban bayinka wannan din shine babban bayinka bayinka shi cikin bayanka sai ce masa ai ni ba- babban bawanka ne kuma a karkashi na ire-ire na dubbai suna maka aiki aikin ka ne dun mallakar ka ne Allah ya baka sai a sa shi a cikin aljanna manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ci gaba da bayani cewa ita aljanna duk waɗanda za su shigo a cikinta Allah yana ba su kyau irin na Yusufu tsawo kuma irin na Sayyidina Adam alaihi salam zira'i sittin shekaru kuma duka dukkan su gaba ɗaya yan shekara talatin da uku talatin da uku ba ƙari ba rage shi kenan mutum ya tsaya ya tsaya a nan ke talatin da uku shi ke nan ba ruwanka da ba ruwanka da babu babu Ballanta na kasala ballanta ke.
ka ce wata rana kasala ko kuma a wani rawaji babu Kana sannan haka kuma duk mutumin da ya shiga aljanna tufafin shi ba zai taba ganin tufafin ya tsufa ko ya rike ko ya dauda ba domin tufafi lokacin da ake sa masa ma shi ba zai sani ba lokacin da ya nemi tufafi sai ga yana nan a jikin shi yana cikin tufafin da yake so to manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yace haka nan wanda yake cikin aljanna baya tsufa baya mutuwa baya tozartuwa baya gajiya baya bayan gida baya fitsari baya tofa yawo ba majina babu wani abu wanda zai dame shi a cikin rayuwa komai nasa daidai ne yana zaune idan ya sadu da wani wanda ya fi shi daraja ya ga wasu abubuwa a jikin shi sun ba shi mamaki sai ce, "Ah, wannan kuma wani irin mutum ne, wani sarki ne daga cikin sarakuna ko wani mala'ika ne ko wani annabi ne nan ubangiji kafin ya kitta ido din nan ya dawo masa da irin abin da ya gani din nan a jikin shi ya ba shi kuma abin da ya fi shi shi wancan kuma sai ya saka masa gurgudan darajarsa to ka gani wannan yana daga cikin yanayi kenan na aljanna duk abin da rai yake so dai a nan akwai shi aljanna itatuwa ne kayan marmari ne menene duk akwai su a cikin aljanna kamar yadda aka faɗa kuma kowane mutum yana zaton aljannarsa kenan babu wani abu daban saboda duk abin da wato yana zaton wani ya samu to shi ya riga ya samu saboda haka wato ana buƙatar mutum kar ya gaji da neman wato ita aljanna cikin duk abin da zai yi ta kokari yayi ta kokari na wajen neman aljanna kuma kokarin da zai yi shine kyakkyawar niyya cewa yana bin Allah yana bin umurninsa kuma baya mantawa da godiya ga Allah ubangiji wanda ya arzuta shi da wannan siffa na adamiya kuma wanda ya halicce shi cikin ni'imar addini ya arzuta shi imani da tauhidi da kuma ya bashi ƙarfin ibada kuma ya bashi ikon yin ibada irin waɗannan abubuwa duka mutum bai kamata ya manta da su ba kuma dukan addu'o'i da mutum zai yi kar ya raina don bai san addu'an da Allah zai karɓa ya biya mishi bukatunsa na duniya da lahira ba saboda haka aka ɓoye irin wannan addu'a cikin addu'o'i don ka yi su duka haka lokuta lokacin da ubangiji zai karbi addu'arka a cikin an ɓoye maka cikin lokuta duka saboda haka ku kula da wa'annan lokuta duka kuma Allah ubangiji ya tsara duk abin da zaka yi cikin asiri ya fi abin da zaka yi shi a waje a waje saboda haka duk abin da zaka yi shi na ibada a cikin dare ya fi abin da zaka yi shi na ibada da rana in dai ba a karrara ba a kayyade ibadan da wani lokaci na rana kamar azumi da aka ce da rana ne za a yi shi ba in an kayyade ibada da rana kamar sallolin rana a zahar da la'asar misali da kuma irin azumi wanda aka da kuma ayyukan hajji waɗanda ake yin su da rana to wayannan dama fix abin nan ne worship ne ba za a canza su ba amma sauran abubuwa da na nafi alheri da kake yi ya kamata ka zaɓi asiri kuma ka zaɓi dare lokacin da ba wanda zai zanka manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce aljanna yadda aka faɗe ta haka take amma darajojin da suke cikinta sun bambanta saboda haka ana buƙatar mutum ya yi ƙoƙari ya samu daraja ta ƙoli daraja ta sama ta yaya za a samu an ce idan aka saka mutane a cikin an sa mutane aljanna za a zo da makaranta ƙur'ani a ce kowa ya hau inda karatunka ya kare nan nan gidanka yake to kaga anan an kwaɗaita mu da mu karanta ƙur'ani sosai duk aya daraja ce in ka karanta wannan aya sai aka yi ka darajar da kake gabanta ka karanta wannan aya to duk inda karatun mutum ya kare nan wato darajarsa take a takaice su makaranta darajojinsu suna farawa daga ɗaya har zuwa dubu shida da ɗari biyu da aha dubu shida
ayoyin alkurani eh dubu dubu shida da ɗari biyu da goma sha hudu a wata riwaya dairahu wato dairahu dairahu shine ma'ana dubu shida da ɗari biyu da goma sha hudu wato waɗannan darajoji kenan na mutum guda wanda ya haddace ƙur'ani duka Ya samu wannan.
ya samu wannan wannan kamar wato abu ne wanda yake za a bashi daɗin abu kuwa hankalin nan na mutum gobe a lahira zai koma sabonsa da ƙarfinsa da kaifinsa da abin da ya haddace ɗin koma yana da ɗan kokonto a ciki wannan kokonto zai gushe zama dai ya san abubuwan da suke saboda haka kai kokari ka dinga yin karatu har ka haddace ayoyi masu ɗimbin yawa musamman ma ayoyin da suke cikin surorin da ake karanta su cikin sallah kamar abin da ake ce musu wato abin da muke ce masa al-mufassal daga suratul hujurati zuwa kasa zuwa kasa zuwa kasa hizbi kamar da aka kai ce hizbi kamar takwas ko kuma hizbi kamar goma hizbi goma sun tara ayoyin da sun ninkin ayoyin sauran surori na Qur'ani saboda haka mutum ya yawaita in wannan wannan ba ina nufin ya takaita karatun shi a wajejen nan ba a'a ya ci gaba da karatu har ya gama duk abin da ake so ya samu kuma ubangiji da ikonsa ka gani wannan wajen darajojin aljanna wajen lada kuma wani lokaci sai ka karanta sura guda karama sai a baka lada na ɗaya cikin ukun wato alkur'ani misali kamar kul huwa Allahu ahad ka karanta ta kafa ɗaya sai a baka sulusin qur'ani ka kafa kafa ɗaya sai a rubuta maka ka karanta hijiri ashirin to kamar misali laqa- ah, abin nan kul ya ayyuhal kafiruna sai a baka wato ah, ah, rubu'i idan zuci eh sau hudu in ka ajiye qur'ani sau hudu sai a baka ɗaya kashi ɗaya kayi shi kenan kuliya kulya hijiri goma sha biyar haka nan idan zulzilatil ardu zilzalaha hijiri to haka nan dai wasu surori daban ka karanta su tsaya ka karanta qur'ani gaba ɗayan ta kamar fatihatul kitab in ka karanta ta أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين to kafa alqur'ani kafa daya kenan khatma guda wajen lada to wannan ka gani musulmin da ya san waɗannan abubuwa bayan da za a yi a bar shi ko Baya.
kofofi kofofi da yawa na shiga aljanna din kofofi da yawa mun sani dai gwargwadon godiya ga Allah shine gwargwadon yawan ibadan mutum Gwargi- gwargwadon wato yawan ibadansa shine gwargwadon godiyarsa gwargwadon godiyarsa ko shine gar- gwargwadon yar- samun yardar Allah wanda zai sa shi ya cancanci ya shiga aljanna idan mutane sun shiga aljanna kamar yadda shi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa wayannan ni'imomi duk an ba su
a nan sai ubangiji maɗaukacin sarki ya yi musu wani tajalli ya yaye musu wani hijabi ya nuna musu wani haske ya tambaye su ce musu me kuke so in yi muku ne ya kuma zauna duk wannan ki- bayan wannan duk wannan bayan duk wannan wannan kyauta da aka yi me kuke son yi muku sun ce muna neman yardanka ya ce musu sai ce musu ai yardana ita ce ta kawo ku inda kuke din nan ku nemi wani abu daban sai sai ya ubangiji ai duk tunaninmu da burinmu da duk wani abu da muke wato son mu samu a cikin hankulan mu duk ya kare sai shi to ai akwai abu guda wanda yake ba ku samu ba shine gani na to za mu jinkirta batun gani shi kuma bayan mun gama a wannan mako a mako mai zuwa sai mu sa batun gani to a nan ne Allah Ubangiji ya nuna musu cewa ai suna iya samun daman ziyartarsa wata rana abu hurairata yana tafiya a madina sai gamu da sayyidina sa'id ibn al-musayyab suka yi hira ya yi mishi abin da ran shi ke so sai abu hurairata ya ce masa ya a sa'id Allah ya haɗa ni da kai a cikin kasuwan aljanna ita kasuwan aljanna yace eh kasuwan ma aljanna ba ko a kasuwarta kasuwarta yace kamar yaya kasuwan aljanna yace masa ai da kwai kasuwa a cikin aljanna wanda ma- mazauna cikin aljanna Allah na ba su daman su halarci wurin kowace rana ranar juma'a kuma za su zauna a wurin wa- duk tsawon juma'a din nan imanin za- tsawon duniya tsawon juma'a a duniya wato imanin awa ashirin da abin nan hudu suna zama a cikin wannan abu lokaci ya kare kamar lokacin bai fara ba saboda tsananin shauƙin su na su ci gaba da yin wannan ni'imomin da suke gani suke samu a cikin wannan kasuwan yace masa a wannan kasuwa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya yi mana bayani duk mazauni aljanna ranar juma'a za a ba shi dama ya je wannan kasuwan
idan aka je wannan kasuwa annabawa da manzanni da siddiƙai da shuhada'u da muminai da salihai da dukkan sarfashin waliyan Allah gabaki ɗaya muminai duk a wurin su
a wannan a wannan kasuwa wasu an shirya musu kujeru na haske suna zama a kansu wasu kuma aka shirya musu kujeru irin wato na zurro ko yakutu ko kuma kujeru irin na az- azurfa na zinariya ko kuma dai kujeru na wato wasu abubuwa masu daraja duk da an shirya musu kowa an ajiye shi inda ya kamace shi kamar dai taro irin na duniya na duniya ga ga- gaban kasa ga irin kujerun su to gaban shi ne ga wa'annan ministoci Ga- na gaban kwarai haɗe kuwa zuwa kwarai sannan akwai wasu kuma waɗanda ga sunan an yi tuddai irin na uh, almisku da da su zafaran da abubuwa masu ƙanshi suna nan tudu tudu tudu kuma an shirya su wurin zama ne a nan sai Allah Ubangiji ya sa wani ruwan sama ya fara sauka a kansu wannan ruwan sama duk ƙanshi ne ba ruwa ba ne duk ƙanshi Ba ne mai kamar yadda duka mu- bane.
a'a ba mai duka bane Waɗa- nan duniya sai mu ɗauki kwallon turare muna ta sai muna Bulbulawa, ta eh.
yafawa muna ta kokowa wani lokaci ya fita yadda muke so wani lokaci kuma ya ki to ba haka bane kowa inda yake turaren zai zai zai same shi yanda ake so bayan wannan kanshi ta samu sai Allah Ubangiji ya sanya duk mutum a canza mishi kama fiye da na da kyau, kyau jiki, kyau fuska, alamun wato eh, me za a ce ah, alamun lafiya, isasshe- isasshen lafiya a jikin mutum. An jima kaɗan sai a sake tufafi iri-iri. Bayan waɗannan abubuwa duka an samu, Ubangiji maɗaukacin sarki ya ce musu ya har yanzu ba ta ƙare ba da kwai abinda ba ku samu ba za ku samu idan kuka kai matsayin izinin ziyara na Ubangiji. To, mutanen nan cikin wannan kasuwa can ƙarshe sai a ce musu kowa ya ga abin da yake so ya ɗauka.
a kasuwan A kasuwar ba biyan ta bane sai dai gurgurdun abin da niyyarka take kamawa. Shi yasa a har a wurin waɗanda ba su da ilimi suna neman waɗanda suna da ilimi da Allah me ya kamata mu zaɓa karɓa Allah da abubuwa suna nan da yawa to me ya kamata mu samu to idan kowa ya ɗiba yanda yake so fiye da abin da yake zato sai mala'iku ko kuma ‘yan aike na su waɗanda dama an shirya su eh su ma halayen su irin na mala'iku ne sai a ɗebo waɗannan abubuwa A bi ka da waɗanda abubuwa manya-manyan jiragen ruwa ko kuma jiragen sama za su iya su ɗebo ba waɗannan sai a kwashe duk a kai wa wannan mutum a kai gidansa banda wanda kake da shi ba wanda wanda yake da shi kuma ana sakawa kullum sai a kai masa idan ya zo iyalan gidan
duka Allah zai ba su ikon su gan shi su zo su tare shi kowa yana farin ciki da zuwan sai su ce masa matan shi su ce masa wallahi Allah ubangiji ya ƙara maka kyau ya ƙara maka ƙanshi ya ƙara maka a'a wato komai da komai na ni'ima na bara da da kyawun fuska kyawun jiki da- da da kuma ƙanshi fi- fiye da yadda muka rabu da kai ta yaya aka samu wannan ita to ai kuma gashi nan mun zo mun same ku kun fi da kyau haka yake kaga wannan ni'ima ni'ima kan ni'ima ni'ima kan ni'ima baikin wannan a kasuwan abin da suke samu duk mutumin da yana da wani aboki ko yana da wani mutum da yake so ya gan shi zumunci ce zumunci sai ya gan shi a wannan kasuwa sai su sadu kuma duk inda suka sadu din nan Allah ya maida shi wuri ne na zama na ni'ima da na jin daɗi kowannen su yana gani yana zaune ne a cikin a cikin mulkin kansa kowanne ɗaya a cikin su yana gani inda yake ɗin nan nashi ba tare da kuma ya tozarta inda abokin shi ke ba a nan suna ci suna sha suna duk a neman duk abin da suke nema ana kawo musu ana musu hidimomi baikin waɗancan abubuwa da aka yi cikin jama'a har ka gama da wannan mutumin da kake so ka gan shi wanda kake so ku yi hira da shi fiye da a nan duniya a nan duniya hiran da kuke yi duk daɗinta akwai abin da yake damun kakan cikin zuciya kai wanda wanda ma ba za ka iya faɗa ba ba za ka iya faɗa ba to amma kan zuciya ba komai a cikinsa Fal.
fal an cire duk wani abu na tashin hankali saboda haka ma in ka ga wani abu a cikin aljanna a jikin wani mutum ko kuma tufafi ko kuma wani abun nan wanda ranka yake so kafin tunanin ka ya kare sai ka ga abin yana jikin ka ka zama ka kai ne mai abun sai wani ne da ya yi sha'awar ka ba kai za ka yi sha'awar wannan abun ba ubangiji ya yi wannan saboda ne saboda ya cire duk wani abu wanda zai tada hasada a nan duniya abin da yake kawo fitina tsakanin mutane ai wani yana ganin ni'ima a hannun wani shi baya samu
shi ne kawai yake shi ne ba kawai wani- abin da ya kawo fitina saboda haka manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama a cikin addinin shi yazo da batun zakka yazo da batun sadaka don me don a- a a rage kaifin wannan hasada kaga ma- ma- mawadata wayanda Allah ya ba su arziki idan suna fidda zakkar abin da Allah ya ba su daidai idan suna ba da haƙƙin abin da Allah ya faɗa a bayar ɗin nan suna ba da shi suna ba da daidai ana gode ma Allah akan ni'imar da ya bayar ai ba za a samu fitina tsakanin gaskiya ma masu abun da waɗanda ba su da abu wannan gaskiya ne to rashin fidda zakka da rashin tausasa ma waɗanda ba su da abu a cikin tarayya shi ke kawo waɗanda suna ƙoƙarin su samu arziki ta hanyar da ba daidai ba a yi tata a yi zamba a tsare hanya a yi sata a kashe mutane a karɓe abinsu a yi fus- a yi kowa nayin a yi zamba zamba iri iri cikin komai da komai yana faruwa ko ba haka ba?
yana faruwa a aljanna babu irin wannan aka maka da Eh, eh.
da lokaci ya yi ayya to a sai goron shirin to goron shi shiri ne a nan abin da ya kamata mutum ya gane mutum yana da burin ya gina gida mai kyau ya hau abu mai kyau ya samu aure mai kyau ya zauna a cikin duniyar salami lafiya ko ba haka ba ba wanda baya son wannan eh to muddin mutum yana son wannan ko a nan duniya yana, yana iya shiryawa shine ya yarda da abin da Allah ya raba mishi duk burin shi ya kai shi ga lafira can Allah zai ba shi abin da yake so domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk mutumin da ya yarda da abin da Allah ya raba mishi kuma ya gamsu da kaɗan ɗin da ya bashi Allah ma zai gamsu da kaɗan ɗin na ibada da zai yi sannan kuma mutumin nan a nan duniya Allah zai bashi wadatan zuci har ya rayu kamar shi ne mafi kowa wadata.
Alhamdulillah. alhamdulillah sam kalla mun gode nan da mu tsaya sai kuma sai insha Allah za mu karasa wannan Batu na Eh, na- daga abin da yake faruwa cikin aljanna na gani mun gode Allah ya saka da alheri jama'a nan da mu tsaya sai kuma wani lokaci insha Allah mun sake gaita malamin zai kawo za mu sake kawo wannan shi namu na hikimar musulunci amma dai malam shi ne kun sallama assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh